نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasin littafin mai albarka littafin al-kaba'ir wallafar al-shaykh shamsuddin al-zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba har yanzu dai muna cikin bayani ne a kabira ta goma sha ɗaya alkabiratul hadiya ashara kabira ta goma sha ɗaya wanda malin ke tattaunawa akan abin da ya shafi jarima ta alliwaq shine abin da bahaushe ya fi sani da neman maza a azan Allah a jara na minha yau insha Allah ta'ala za mu tashi faslun malin ce faslun fasali في عقوبة من أمكن من نفسه طائعا wannan fasali malan ya kulla shi ne domin ya bayani game da wanda ya ba da kansa yana mai biyayya ba tilasta shi ake ba yana sane ya ba da kansa ake nemansa Allah kiyaye ya mai da kansa kamar mace maza wancan ya neme shi wannan ya neme shi ko abin da ya kama da haka malai ce to in aka sami irin wannan a cikin al'umma wanda shi aikinsa ne ya ba da kansa ya sauraukar da kansa ga masu neman su rinka nemansa wacce irin hukuma za a yi masa menene a hukuncinsa a shari'a malai ce an khalid ibn al-walidi radiyallahu anhu an karbo daga babban sahabi khalid ibn al-walid saifullahi al-maslul radiyallahu anhu ma'ana zararren takobi na Allah subhanahu wa ta'asa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin mu'uta da aka kashe kwamandodin yakin guda uku gaba ɗaya dukkaninsu lokacin da rundunar musulmi ta kusa karyewa sai khalid ɗan walid ya yi marmaza ya yi sauri ya riƙe tutar addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana garin madina yake ba sabai labari ya ce ga tuta can za ta faɗi amma laƙad a haɗaha saifin min siyufilla wani takobi daga cikin takubban allah maɗaukakin sarki ya rike ta sau da shi ya rike tutar kuma shi ya jagoranci yakin aka dawo gida ba tare da an ci gaba da asarar rai ba allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda yana ɗaya daga cikin sahaban da suka fi kowanne sahabi jarumta e in dai khalid yana cikin yaƙi to sabai hankalinsa a kwance yake shi sa ko lokacin da aka yaƙin uhudu an samu nasara da galaba ne akan musulmi sanadiyar tunani na khalid ɗan walid a lokacin bai musulunta ba lokacin da ya ga waɗanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ko sun ga ana ɗaukan namansu ana ɗaukarsa ɗaya bayan ɗaya kasa sauko daga dutsen nan da ya dora su a kai suna barin dutsen nan kawai sai san lalle nasara ta zo sai ce mu zagaya ta baya sakamakon nasarar da aka samu kenan akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk wannan jarumta ta Khalid dan Walid Allah ya kara masa yarda karshe ya mutu ne akan shimfiɗarsa ba a filin yaki ba yace duk wani fage duk wani rintsi duk wani gumurzu babu wanda ban shiga ba ya ce amma waha ana za a mutu kama ya mutu ba'ir ya ce amma gani nan akan shimfiɗa zan rasu mutu kamar yadda raƙumi yake mutuwa a jeji faɗarsa Allah ya ƙara masa yarda ya ce annahu kataba ila abi bakirin siddiq radiyallahu anhu khalid dan walid ya rubuta zuwa ga khalifa sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda lokacin khalifancinsa shi kuma yana gwamna annahu wajada fi ba'dhin nawahi cewa khalidu ya samu a wasu bangarori rajulan wani mutum yunkahu fi dubrihi da ake saduwa da shi ta bayansa ya yarda ya ba da kansa ana saduwa da shi ta bayansa annikahu anan bi ma'ana alwata'u annikah abinda yake nufi anan wajen shine saduwa daman yakan zo a wannan a wannan ma'anar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu annikahu anan bi ma'ana alwata'u ma'ana saduwa ake nufi to yace an samu wani mutum gashi nan ana saduwa da shi ta bayansa fastashara Abu Bakr as-Siddiq as-sahabata radiyallahu anhum saboda sai sai na Abu Bakr siddiq ya tara taron sahabbai ya nemi shawararsu fi amrihi game da al'amarin wancan mutumi faƙala ali ibn abi talibin radiyallahu anhu sai sai na allan abi talib allah ƙara masa yarda ya ce inna haza zambun haƙiƙa wannan zunubi ne lam ya'malhu illa ummatun wahidatun qawmulu ya ce babu wanda suka aikata shi sai al'umma guda ɗaya su ne mutanen annabi lut وقد أعلمنا الله تعالى بما صنع بهم كما حقيقة الله سبحانه وتعالى يا سندم أبن دي أي كتادسو إرن يد يمسو فأنا إرن أزاب دي يمسو يهلك الدسو غني أي حرق بالنار كوي أوكيش أجاب وناشد وتا أنجي سيدنا علي فكتب أبو بكر saboda haka sai abubakar siddiq ya rubuta ilaihi zuwa ga khalid dan walidi Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya a nihriquhu bin nar akan ka ƙona shi da wuta ma'ana ya rubuta masa a matsayin amsan takaddar da ya rubuto masa yana neman jawabi so da ka jawabin da ya aika masa sai ya tura masa a nihriquhu ka ƙona shi bin nari da wuta fa ahraqahu khalidun radiyallahu anhu sai khalid dan walid ko bai wata wata ba yasa aka mutumin nan aka ƙona shi da wuta Allah ya ƙara wa Khalid ɗan Walid a yarda. Wannan asar Ibn Abi Duniya ya fitar da shi, hakan Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar da wannan asar ɗin. Imam al-Munziri ya ce isnadinsa jayyid, babu laifi akan isnadin nasa. Wa qala Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda. yace man amkana min nafsihi ta'ian hatta yunkahu wanda duk ya sallama kansa ya ba da kansa da yardarsa ake nemansa ake kwanciya da shi hatta yunkahu ake saduwa da shi yace alqallahu alaihi shahwatan nisa ana nan ana nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya jefa masa yaje yana sha'awar matayi waja'alahu shaytanan rajiman kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi shaiɗan abin jifa fi qabrihi ila yawmil qiyamati a cikin kabarinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mala yace wa ajma'atil ummatu dukkanin al'umma sun haɗu sun yi ijma'i ala man fa'ala bi masa shine al-mamluk bawansa zai ga tunda wannan bawansa ne mallakinsa ne kasuwa ya je ya sa kuɗinsa ya siyo shi ko kuma ribato shi a yaƙi ko gada sai ma'ana dai yadda kake ji kana da mallakin akuyarka ko tinkiyarka da kake kiwatawa to haka yake ji yana da mallakin bawansa saboda haka kawai sai ya sadu da bawansa sai ya yi luwaɗi da bawansa malai ce to dukkanin al'umma sun haɗa akan duk wanda ya irin wancan munin aiki ƙazamin aiki da bawansa fahuwa lutiyun mujrimun to za a ɗauke shi a matsayin wanda ya aikata wannan aiki na lutsi kuma mujrimi ne duk laifin da ya cancanta aiwa wanda ba da bawan sai ba shi ma za a yi masa tare da cewa da bawan nasa amma za a yi masa saboda ɗaya ne babu wani bambanci Allah subhanahu wata'ala ya haramta wato ku kalla abin da kyau ‘yan uwa wani zai iya yin kiyasi ya ce idan namiji ya siyo baiwa mace ya halatta ya yi mai sadaka da ita ko har ma ta haifa masa ‘ya'ya kuma ‘ya'yansa ‘ya'yan sunna ne addinin musulunci ya karɓe su daga lokacin da baiwa ma ta haifi ɗa to a lokacin ya sunanta ummul waladi ko ta zama ummul waladi idan mai gidan ya rasu shikenan ta zama ya ta zama ya tunda ɗanta shi bawa ne ɗanta ba bawa bane mai gida ɗa ya siyo baiwa sai ya kwanta da ita sai ta yi ciki sai ta haifa masa ɗa kaga mahaifinsa menene ɗa ne ko babansa mecece baiwa to wanne zai bi kenan babansa zai bi ko babansa babansa zai bi kaga ba bawa bane cikakken ɗa ne shi to ita ma saboda albarkacin wannan ɗan nata a lokacin an daina cire haka addini ya tsara to wani sai ya kiyasin wannan sai ya ce a'a ai tunda aka ce namiji ya sayo mace yayi sadaka da ita to me zai hana shi kuma ya siyo bawa namiji ya sadaka da shi shi ma an gane wani wani ba kwa ji wani zai zai irin wannan mugun tawilin zai iya yi inda a cikin mutanen mu ne aka samu aka samu wanda ya aure mata 80 da aka tambaye shi ya ce fanki huma dabala kun minan nisa'i masna biyu biyu hudu kenan wasu laza uku uku kenan waruba nawa ke ba samu ba a neja aka samu aka samu wani mutum ya aure wajen wasu mata 80 kuma musulmi ne 120 matan nasa Allah ya kyauta Allah ya kiyaye to duk ɗaya ne da mutumin da ya je ya nemi namiji haka kawai wanda bai sani ba da mutumin da ya je so bawa a kasuwa ya neme shi duk hukunci ɗaya za a yi musu idan aka kama su duk kashe su za a yi wa mimma ruwiya anna isa ibn maryama alaihi salam marra fi siyahatihi daga cikin abin da aka rawaito cewa annabi isa dan maryam Allah madaukakin sarki a ya ƙara masa aminci marra fi siyahatihi ya wuce wani lokaci a cikin yawo a cikin tafiya da yake yi na shakatawa shine as-siyaha irin zagayawa da mutum yake ga ya gari yake ciki ala narin tuqadu ala rajulin ya wuce ya ga wata wuta an hura an hura ta a jikin wani mutum tana ta cin jikinsa ga wani mutum haka ga kuma wuta tana ta cin naman jikinsa haka fa akhadha isa alaihi salam ma alliyutfi'a anhu sai annabi isa hankalin sai tashi sai ebi ruwa ya je dan ya kashe waccan wutar da ke cin wancan mutumi fanqalaba maki sai ga wannan wutar da take ci ta juye ta zama wani karamin yaro an gane ita wutar ta zama wani karamin yaro shi kuma mutumin ya koma mai ya koma wuta yanzu wuta kuma tana cin wa kenan karamin yaro an gane to sai ga abin ya juya sai ga wutar ta koma yaro yaro kuma ya koma wuta yace fata ajjaba isa alaihi salam min zalika sai annabi isa alaihi salam yayi mamakin wannan abin da ya gani wa qala sai ce ya rab ya ubangiji yanzu na magana da ubangiji kenan subhanahu wataala yace raddahuma ila halihima fi dunya li as'alahuma yace ya ubangiji ka dawo da su halin da suke kai a duniya dan na tambaye su an khabrihima game da labarinsu ma'ana roƙon Allah yake nan ko ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya dawo masa da su zuwa halin da suke ciki a duniya wai me suka yi ne suka cancanci wannan hukubar dan ya tambaye su su gaya masa da bakin su fa qala ar-rajulu fa ahyahum Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya karba addu'ar Annabi Isa alayhi salam sai ya raya masa su fa idahuma rajulun wa sabiyun kawai sai ga mutum ne babba da kuma ɗan ƙaramin yaro yanzu ba wuta kenan ga babban mutum ga kuma ƙaramin yaro faƙala lahuma isa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam ya ce da su ma khabru kuma menene labarinku faƙalar rajulu sai shi mutumin ya ce ya ruhallahi ya kai ruhin ubangiji wannan ai inkiya ce ta annabi isa ko yawa wanda Allah madaukakin sarki ya kiraye shi da ita ko yawa naka ce ruhullah shine ruhi da Allah ya halitta ba ruhi wani bangare na ubangiji ba Allah madaukakin sarki ya me ya halitta kamar yadda ake cewa baitullah ɗakin Allah ina fata an fahimta idafa ce littashrif don girmamawa da azzamawa yace inni kuntu fi dunya mubtala bi hubbi hadha sabi ya ba annabi isa labari cewa ni an jarrabe ni a duniya da san wannan yaron da ka ga mu tare da shi fa hamalatni shahwatu am fa'altu bihi al-fahishata har ya kasance wannan soyayyar da nake masa ta dauke ni ta ja ni har na aikata alfasha da shi saboda wannan soyayyar da nake masa falamma an mitu wa mata sabiyu yayin da ni na mutu shi kenan ya rasu wa mata sabiyu shi ma karamin yaron ya rasu ya mutu sayyara naran sai aka mai da shi wannan karamin yaron ya zamto wuta sai ya zamto wuta yuhriquni da yake kona ni marratan wani lokaci wasiru naran nima kuma sai na zama wuta ahriquhu marratan nima da nake kona shi wani lokaci yan uwa kun fahimci abin hikimar abin da annabi isa gani kenan ko ma'ana irin azabar da za a yi musu shine wata wani lokaci sai shi mutumin namijin babban sai ya zama to wuta sai ya ta kona yaron ya ta babbaka shi ya ta babbaka shi idan ya babbaku ya babbaku shi kuma sai ya dawo yadda yake shi babban mutumin kenan sai ya dawo yadda yake sai yaron kuma ya koma wuta shi ma sai ya ta babbaka shi haka za a yi ta rotation tsakaninsu wannan ya kona wannan wannan ya kona wannan ya ce fahaza azabuna ila yaumil qiyamati wannan ita ce azabar da za a yi ta yi musu har zuwa Allah ya tashi kiyamarsa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu wannan asar kamar yadda yake na daga cikin Isra'il wanda mun sha bayani akan sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka'idar da ya bamu game da su shine la tusaddiquhum wala tukazzibuhum ko kada ku gaskata su kada kuma ku ƙaryata su idan labarin ya dace da abin da yazo a cikin littafin mu zamu gaskata shi domin dama akwai sha'ina a cikin littafin mu ko amma idan ya saba wa abin da ke cikin littafin mu zamu dauka ba zamu dauke shi ba ina fata an fahimta saboda haka wannan a kissa bata zo alqur'ani ba bata zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ba mun karanta ta kawai isti'nasan dan mu ɗebe kewa da ita malai ce na'udhu billahi min azabillahi muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar sa wa nas'aluhu al-afwa wal afiyata muna kuma roƙan sa ya mana afwa da kuma ya ba mu zaman lafiya wa tawfiqa da kuma dacewa lima yuhibbu wa yarda da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yake so ya kuma yarda da shi malai ce faslun ga wani fasalin ma ويلتحق باللواط اتيال المرأة في دبرها ما yace to wannan baban abin da zai mana bayani shine za a riskar da hukuncin liwaɗi ga wanda ya zakke wa matarsa ta aure fi dubariha ta bayanta ɗan uwan fahimci wannan da kyau wannan fasali ne da malam ya kulla shi domin ya bayani akan cewa mutumin da shi ba namiji ya samu ya zakke masa ba a'a matarsa ce bi ta aure amma neman ta yake ta baya to irin hukuncin da ke kan mai luwaɗi shi ma yana kansa malaci mimma harramahu Allah ta'ala wa rasuluhu hakan yin hakan na daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka haramta qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace nisa'ukum harfun lakum matayanku harfun lakum gonakinku ne wajen zuba irinku ne fa'atu harfakum saboda haka ku zakke wa gonakinku annashi itum ta inda kuka so ta duk inda kuka ga dama ku zakke wa matanku sai ma ce ai kaifa shi itum abinda ake nufi da annashi itum ai kaifa shi itum duk yadda kuka so ku zakke musu muqbilina wa mudbirina ta gaba ko kuma ta baya amma sharaɗin shine fi simamin wahidin ta ƙofa guda ɗaya ko ta gurbi guda ɗaya ai mawdu'in wahidin ai ta waje guda ɗaya abinda ake nufi da ta gaba ko ta baya ma'ana ko mutum ya zakke wa matarsa ta gaba ko ya zakke mata ta baya babban abin da shari'a take bukata shine ya kasance ya sadu da ita ta gabanta ba ta bayanta ba ma'ana ta farjinta ba ta inda bayan gida yake fitowa ba ɗan uwa magana ta fito fili ko to shine abin shine abin abin da ayar take nufi wato wannan ayar haɗe suke da faɗin Allah maɗaukakin sarki yas'alunaka anil mahid ko qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala تقربوهن ولا يقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم هكذا الله سبحانه وتعالى يتي يسألونك عن المحيض سنة تنبيرك game da mataye masu jinin al'ada ko kuma suna tambayar ka game da shi jinin al'adar kansa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah huwa azan shi jinin al'ada azan kazanta ne najasa ne alqatayanku duk lokacin da suke cikin jinin al'ada Allah madaukakin sarki to la taqrabuhunna kada ku kusance su da niyyar za ku sadu da su idan suna cikin jinin al'ada hatta ya tsohurna har sai sun yi tsarki kun ga kalmar at-tuhur ta fito anan sau ɗaya ko sai Allah ya ƙara cewa fa idza tatahharna idan kuma suka yi tsarkin kaga tsarki ya fito sau nawa kenan sau biyu to ya kuwa kowanne tsarki daga cikin tsarkokin nan guda biyu da Allah ya faɗa kowanne akwai ma'anarsa ba abu ɗaya suke nufi ba fa idza tatahharna idan suka yi tsarki fa tuhunna min haythu amarakum Allah to ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya ba ku umarni shine ta ina ta gaban su kenan Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina lallai Allah madaukakin sarki yana son masu tuba wa yuhibbu almutatahhirina yana kuma son masu tsarkaka kamar yadda babban malamin tafsiri ibnu kafirin alaihi rahmatullah abil fida yake cewa wannan ayar ta sauka ne lokacin da yahudawa suke gaya wa sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa su a wajen su ya halatta duk lokacin da mace take jinin al'ada ko kuma a wajen su duk lokacin da mace take jinin al'ada to la yu'akiluha wala yubadi'uha wala yuja duk wani abin da ka sani ba sa yi da ita ba sa cin abinci tare da ita ba sa kwanciya a shimfiɗa tare da ita kai ba za ma su zauna ɗaki tare da ita ba daga lokacin da mace ta fara jinin al'ada to ta shiga uku ta shiga uku ta shiga cikin masifa za a ƙaurace mata ba za a ci abincin hannunta ba ba za a sha ruwan hannunta ba ba za ta dafa abinci a ci ba sai dai a yi a ɗan turo mata ta ci har sai ta yi kwanakin da take na jinin al'ada ta yi tsarki ta gama saboda haka lokacin da sabai suka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ga abin da yahudawa suke yi mu ma mi haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a ga abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa sai ya gaya musu wannan ayar sai ya gaya musu wannan yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce isna'u kulla shay'in illa nikah matayen ku idan suna jinin al'ada komai da komai ku yi da su banda an-nikahu kun ji abin da na gaya muku da ja ƙara fitowa ko me ma'anar nikahu a nan wajen alwatsa'u kenan isna'u kulla shay'in ku aikata komai da su illan nikaha saduwa ce kawai tsakanin farji da farji ba za ku yi ba shi sanan Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan umarce ta idan tana jinin al'ada ta ce fa'attaziru sai na sanya izari shine na daure kuguna daga kugu zuwa ƙasa ta ce sai ya ji daɗi da saurin jikina babu laifi ya halatta ta ce ina jinin al'ada wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo ɗauki kansa mai albarka ya ɗora a kan cinyata ta ce akwai lokacin da yake cikin zazzaɓi ina jinin al'ada ta ce na raba cinyoyi na ya ɗan zira kansa kaɗan da ƙirjinsa a jikina ya ɗan samu ɗumin jikina jikinsa ya ɗan dawo hayyacinsa tana jinin al'ada tana jinin al'ada wani lokaci yakan zuro jikinsa yana masallaci yana itikafi ya ce ta wanke masa kansa ta ce ya rasulullah ina jin al'ada sai ce mata al'ada take ai ba a hannunki take ba zo ki wanke min kaina saboda ka ta wanke kan annabi tsira da aminci tsar duk annabi tsira da aminci tsar ta bata a gare shi yana haka domin me domin ya saba yahudawa to lokacin da yahudawa suka ji labarin abinda annabi tsira da aminci tsar ta bata a gare shi ya faɗa sai suke cewa wallahi hadha min amrina shay'an illa khalafna fihi wannan mutum fa suna nufin annabi tsira da aminci tsar ta bata a gare shi wallahi baya nufin ya bar wani abu daga cikin al'amuran mu komai kankanta su ya saba mana inji yahudawa to akwai wasu sahabbai da usaid bin hudair da kuma abbad ibn bishir lokacin da suka ji annabi ya faɗi waccan maganar su kuma sai abin ya musu daɗi sai suka zo suka ce ya rasulullah tunda haka ne me zai hana mu har saduwa ko mi da su tunda an ce mi komai me zai hana mu sadu da su to sai ran annabi ya ɓaci sai annabi ya ɓata fuska ya nuna musu alamar rashin jin daɗi domin suna ƙwari su fito na fito da hukuncin Allah subhanahu wata'ala annabi ya ɗauke musu wuta ya ƙi sauraron su har sai da suka shiga cikin taitayen su kowanne hankalin sai tashi annabi ya mana irin wannan mu'amala ba su ji daɗi ba suna ta shakka da tsoron me zai samu sai da suka gama abin da suke suka tashi suka tafi da annabi ya fahimci idan suka tafi aka fa akwai matsala za su je su rinka tunani sun tafi annabi yana fushi da su ba akwai matsala ba akwai matsala sai annabi ya ce a ɗauki nono a kai musu a ce gashi inji ni sadaka daga gare ni eh kyauta ce daga gare ni sallallahu alaihi wasallam aka za ka ce gashi annabi ya ce a biyo ku a baku suka ce inji annabi sai ɗaya kala ɗaya ce lalle annabi ba fushi yake da mu ba kenan ba shi kenan an wuce wajen ba an wuce wajen an nuna musu abin da suke ba daidai bane amma kuma shi kenan zance ya riga ya wuce sallallahu alaihi wasallam afuwan anil zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi mai ya atihi wa mai usihi haka alfaza zai ce e mai yafiya ne game da dukkan wani kuskure da aka yi masa kai ka ce wanda ya saba masa da wanda ya masa biyayya duk ɗaya suke a wajensa sallallahu alaihi wa sallam to sai wannan ayar ta sauka Allah subhanahu wata'ala ce nisa'ukum harfun lakum lallai matayanku gurbin sanya irinku shine gurbin fitowar 'ya'ya kenan fa'atu harsakum ku zo gonakinku an nashi itum duk ta yadda kuka ga dama idan ka ga dama shigo a gonarka wata rana ka shigo ta kofar gaba wata rana ka shigo ta kofar baya wata rana ka shigo ta gabas wata rana ka shigo ta yamma to haka ma tekun haka ma tekun ku suke a gare ku matukar zaka sadu da matarka zaka taki matarka ta gabanta to ta ko ina ne ko a tsaye ko a kwance ko a gicciye ko ta baya ko duka babu wani babu wani kaidi da shari'a ta ce ba ta yadda ba abu ɗaya da shari'a ta ce shine kawai kada ka sadu da matarka ta bayanta ta dubara ta shine haramun kawai yan uwan fahimci ayar ko shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi shine mala yace was sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin da yasa wannan ayar ta sauka annal yahuda fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam yahudawa a zamanin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kanu ya ƙuluna sun kasance suna cewa idza atar rajulun ra'atahu min dubriha wai idan mutum ya sadu da matarsa ta baya fi qubliha amma a gabanta a cikin farjinta ƴan uwan fahimci wannan ibarar idan mutum ya sadu da matarsa ta baya amma fa ba wai ta dubara ta ba'a a gabanta sai dai ta baya yake shi namijin ita matar tana gaba an fahimta ko yawwa yahudawa suka ce idan mutum ya irin wannan ja alwala da ahwalu wai idan aka tasha ya fada sai a haifa mai wurkilili irin wanda idan sai ya dan juye shine ahwal an fahimta suka ce duk lokacin da namiji ya sadu da matarsa ta baya to idan aka tasha yawa sai a haifa dan meme idan su a juye yawwa in ji yahudawa فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله هذه الآية سي الله سبحانه وتعالى سوكد ونن آير تكذيب آه تكذيبها لهم دومين تكرية أبن يهودا وسكي فدا سي الله من أكين سركيتي نساؤكم حرف لكم ما تاينكفا gonakinku ne fa'atu harsakun ku zakkewa gonakinku an nashi itum duk ta yadda kuka ga dama batun cewa idan aka sadu da ita ta bayanta ko ta kaza dinta za a haifi yaro iri kaza wannan camfi ne ƙarya ne ba daidai bane Allah ya sauke wannan maguzancin zalika mala yace mujibatun aw ghairu mujibatin ma'ana ta bayanta ko ba ta bayanta ba ghaira anna zalika fi simamin wahid kawai dai abinda ake bukata ya kasance ta kofa guda daya ta gurbi guda daya akhrajahu muslim wannan asar da mala ya kawo mana imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya ittaqu dunya ittaqu dubra afwan ittaqu dubra wal haiba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku nisanci ku kiyayi ad-dubra zakkewa mata ta dubrasu wal haiba sannan ku nisanci zakkewa mata lokacin da suke jinin al'ada shi ma haramun ne yan uwa saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce fa'atazilun nisa'a fil mahidi ku ƙaurace wa matanku lokacin da suke jinin al'ada barin dawa baya kaɗan na gaya muku faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce a wala taqrabuhunna hatta ya tsohurna fa'iza ta tsaharna na ce muku tsarkin daban-daban ne ko me yake nufi Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku kusanci matayenku da sai malami suka ce menene hukuncin saduwa da mace idan jinin al'ada ta ya ɗauke to shine sai tafsirin abdullahi dan abbas ya fassara mana yace ba daidai bane idan mace jinin ta ya ɗauke daga jikinta namiji ya take ta har sai ta yi wanka an gane har sai ta yi me sai ta yi wanka wasu malamai suka ce idan ta yi alwala babu laifi za a iya saduwa da ita to shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce kada ku kusanci matayenku hatta ya tsohurna har sai sun yi tsarki tsarki ne ake nufi a wajen shine ɗaukewar jinin gaba ɗaya fa'i za ta tsaharna tsarki na biyu kuma idan sun yi wanka kenan ɗan uwa an fahimta kun ga tsarki na farko ɗaukewar jini kenan ko ba a ce a sadu da ita ba fa'i za ta tsaharna sai sun yi tsarki sun yi wanka fa'atu sannan sai ku zake musu ta inda Allah maɗaukin sarki ya umarce ku ina fata an fahimta to wannan shine abin da malamai suka faɗa tsarkin daban-daban ne daban-daban ne to Allah subhanahu wata'ala yace idan matayanku suka tsarkaka fa'tuhunna min haythu amarakum Allah ku zakke musu ku zo musu ta inda Allah maɗaukin sarki ya muku umarni sai malamai suka yi wata magana a nan wajen a ka'ida 'yan uwa da inda ka ga fi'ili amri ya zo a cikin alkur'ani ko hadisi to malamai suna cewa a nan wajen al'amuru ya tabil wujub umarni yana fa'idantar da me wajabta abu har sai an samu ƙarina da ta ce ba wajibi ba ne to mu koma kan ayar Allah maɗaukakin sarki ce fa'iza ta tsaharna idan matayenku sun yi tsarki fa'atuhunna ku zakke musu min haisu amara kuma Allah ta inda Allah maɗaukakin sarki umarce ku yanzu abinda wannan ayar take nunawa kenan duk lokacin da mace ta yi tsarki sai mijinta yi mai kenan ya zake mata an fahimta kuwa ku zo musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku kaga fatu wani irin fi'ili ne fi'ili ne amri fi'ili ne amri ma'ana ku yi Allah ya ce ku yi to sai a fahimci cewa ashe duk lokacin da mace ta yi tsarki sai namijin sai mijinta ya zake mata an ba ka ba ka saba Allah haka ayar take nufi yan uwa ka ayar take nufi to me yasa ba haka take nufi ba tun daga umarni ne Allah madaukakin sarki akai ya ce fa'atuhunna min haythu amarakum Allah to kaga nan sai ka koma sai ka koma usul fiqi kenan malaman usul fiqi suka ce duk umarnin da yazo bayan hani to yana fa'idantar da halacci ne ba wajabci ba an gane yan uwa duk umarnin da yazo bayan hani bari ba ku misali Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا المي بيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيسمي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله يقول أنك إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة duk lokacin da aka yi kiran sallah ranar juma'a sai Allah maɗaukakin sarki ce ku yi mai fas'au ila zikirillahi ku yi gaggawa zuwa ambatan Allah mai ambatan Allah ana ita ce sallar juma'ar ai ana nufin kiran sallan daga shi limami zai hau mambari ya fara bai fara hudu ba daga lokacin da kaji an yi wannan kiran sallar to duk wani abin da kake a lokacin na kasuwanci ko na aiki ko na me ya zama haramun a lokacin ka je ka duba littafin fiki malamai suka ce duk kasuwancin da aka kulla a nan wajen za a yi fasahin sa ne kawai za a lalata kasuwancin bai ba kasuwancin da aka kulla bayan ne kuma kasuwancin bai ba an gane Allah madaukakin sarki ce wazarul bai kuma kasuwanci kun gana an hana mai a lokacin kasuwanci ko an haramta kasuwanci a lokacin ko Allah ce wannan shi ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna idan kuka kasance kuna sani sai Allah ce fa idza qudiyatis salatu amma idan kun kammala sallar juma'ar an ji an yi hudu ba an yi sallar juma'a an gama komai fa idza qudiyatis salatu sai Allah ce me fantashiru fil ardi to ku watsu a cikin ƙasa wabtahu me min fadla ku je ku nemi falal Allah madaukakin sarki ku tafi kasuwanci kenan kai dan kasuwa ka tafi kasuwanci ka koma kasuwanci kai mai ofis ka koma ofis ɗinka kai mai kanikanci ka koma kanikanci kowane irin sana'a kake ka koma to da Allah ya ce fantashiru wannan irin fi'ili ne fi'ili amri ne fi'il amr ne ku watsu a doron ƙasa ku je ku kasuwanci to a lokacin an gama sallar juma'a dole ne sai mun koma kasuwa kenan an gane inda inda a ce mun ɗauke shi aka to kaga dole fa sai kowa ya koma kasuwa eh ana gama sallar juma'a to dole ba ka je gida ba ka je gida ka saba Allah dole a lokacin da ka tafi kasuwa ko ka tafi office to amma me me da shi ba wajibi ba saboda an han aka Allah ce wazarul bai'i wazarul bai'a ku bar kasuwanci to yanzu wannan kasuwancin da aka ce ku bar shi sai aka ce ku yi shi yanzu an gane hani umarni ya zo bayan me bayan hani saboda haka sai sai wannan umarni ya fa'idantar da me halatti jawaz kawai ba wajibi ba ne to can ma haka za ka koma ka sashi Allah maɗaukakin sarki ce kada ka zake wa matakka lokacin da take jinin al'ada haka ne kada ka zake wannan ba hana ka ake ba to sai aka ce idan ta yi tsarki ta tsarka yanzu ka yi me ka zake mata yanzu umarnin wajibi ne wannan ba na wajibi ba ne al'amarin ya fito fili ka ga dama ka yi abin da za ka yi in ba ga dama maka bar shi ya zama kawai jawazi yawwa mala yace ittaqu dubra wal haida anisanci saduwa da mace ta bayanta ko kuma idan tana jinin al'ada idan mutum ya ganganci ya sadu da matarsa lokacin da take jinin al'ada mai hukuncinsa don akwai wanda akwai wanda suke wannan gangancin wallahi yan uwa akwai wanda suke wannan gangancin mutum mata tana jin al'ada sai ce dole sai ya take ta kuma ya take ta a haka idan mutum ya yi mai hukuncinsa to wasu daga cikin malamai kamar shafi'iya suka ce sai ya ba da sadakar dinare ko nisfu dinar suka ce in tana tsakiyar jinin al'adan ne ya sadu da ita to sai ya ba da dinare guda ɗaya dinare yanzu guda ɗaya kai nawa kai kai guda ya kai nawa ne yanzu dinari guda ɗaya rubu'u dinar da yanzu shine ake dubu hamsin sadaki mafi karancin sadaki a rubu'u dinar ne ko one over four na dinar shine rubu'u dinar to shi dinar ɗin zaka bayar gaba ɗaya dubu ɗari biyu da wani abu ya wuce dubu hamsin sosai to idan mutum suka dubu hamsin ne da wani abin ma ya wuce dubu hamsin ƙwarai da gaske eh koran nan ranar a masallaci ranar juma'a mun daura aure wani bawan Allah ya same ni ce akram lokacin sadakin da aka bayar dubu hamsin ne ce akram kallon da Allah dan lura sadakin na fa ya fi dubu hamsin ya ce yanzu rubu dinar ya wuce dubu hamsin na ce masu insha Allah ta'ala za a gyara akan dubu sittin ok to abin da ya sa abin da ya sa na ce masa abin da ya sa na ce masa za a gyara saboda gyara ya zo da shi a lokacin amma ba lalle bane sai rubudin daura ba za a daura aure ba kuma ya halitta a sunna fa amma yawa ya halitta ya halitta to idan mutum ya zake wa matarsa ta baya afwan tana jinin al'ada akwai hadisi da ya tabbata malam ibn hajar ma ya kawo shi a cikin bulugul maram wanda ya karanta bulugul maram zai ga hadisin sai dai wasu daga cikin malamai suka ce hadisin bai inganta ba wasu malamai suka ce bai inganta ba wanda suka ce bai inganta ba suka ce to duk wanda ya zakewa matarsa tana jin al'ada ya saba Allah bai kyauta ba yayi abin da ba daidai ba sai Allah ya kama shi akwai bukatar ta istighfar yana tuba amma ba zai ba zai bada komai ba wanda kuma suke gani hadisin ya inganta suka ce to lalle fa sai yayi sai ya sai yayi ta kudin sa sai ya bada a dinari guda ɗaya idan kuma suka ce ta ta jinin al'ada ya dauke ba ta kai ga yin wanka ba sai ya sadar ita suka ce shi ne zai bada zai bada abin nan nisfu dinar rabin dinari kaga shi ma dai akwai kudi wajen dubu ɗari da wani abin kenan kaga mai zafi haka to ba daidai bane Allah la kallama abin mutum da saban Allah da ya da kama shi din da Allah zai bai ishe shi ba ya ishe shi dan baka da tabbacin idan ka ce astaghfirullah Allah ya karbi istighfarin ka ya gafarta maka kuma ya gafarta maka ba ka sani baka sani ba baka sani ba shi sa babban abin da yake daidai shine kai me ka guji abin Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisin hadisi ne hasan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa haka nan Imam Nasa'i a cikin kitabut tafsir Imam Tabarani Ibn Hibban duk sun fitar da shi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda wa qawluhu fi simamin wahidin da fadin sa da yace fi simamin wahidin ta guri guda ɗaya ai fi mawdu'in wahidin abin da yake nufi ta gurbi guda ɗaya shine ta gaban mace ba ta bayanta ba wa huwa alfarju shine tuka idan namiji ya haɗu da mace a maniyinsa ya haɗu da maniyinta sai a samar da mai ɗa haka ne amma idan namiji ya sadu da namiji ko ya sadu da matarsa ta bayansa menene zai haɗu da mai akwai abin da zai haɗu da wani abin a samar da wani abin sai dai kazanta kawai da zagwalgwalo da rashin kan gado da rashin lissafi haka ba ne? to shi ne abin da yake nufi ya ce ai mawudu'i mazra'il waladi shi ne gurbin da ake dasa ɗa a wajen kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wani labari mai ban mamaki a cikin hadisin muslim ya ce idan namiji ya haɗu da mace suka sadu da juna idan maniyin namiji ya riga maniyin mace zuba to sai a haifi ɗa namiji idan maniyin mace ya riga maniyin namiji zuba sai a haifi ya mace in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji wani mawaƙi ce likitan likitoci kenan sannan ya ce idan maniyin namiji ya fi maniyin mace yawa sai ɗan ya kama da ɓangaren namiji ko babansa ko kakansa ko wani ɓangaren sa dan idan kuma maniyin mace ne ya fi maniyin namiji yawa sai ɗan ya kama da ɓangaren babarsa hadisin yana cikin sayi musulmi yan hadisin un musulmi kun ji wani likitanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka wani ana samun sa ne idan namiji ya taki matarsa ta gaba amma ta baya me za a samu amsa shine babu babu wa amma duburu mala yace amma ta baya fa fa innahu محل النجوى وذلك خبيث مستقدر مستقدر bala yace amma baya fa guri ne da bayan gida yake fita shi sa ya zamto guri ne na kazanta da dauda wa qad rawa abu hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda ira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mal'unun man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha la'antacce ne ko kuma ka ce da hausa tsinanne ne wanda ya zake wa matarsa ta a tana jinin al'ada ko kuma ya zake mata ta bayanta wannan hadisi shi ba mun gabatar da shi a baya hadisi ne ingantacce ba shi da matsala wa rawat tirmizi an abi hurairah radiyallahu anhu imamu tirmizi Allah ya masa Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man ata ha'iban wanda ya zakkewa mace mai jinin al'ada aw aw mar'atan ko mace fi tubriha ta bayanta aw kahinan ko kuma yaje wajen boka faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa abinda aka sauka da annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne ya inganta guda uku abubuwan annabi ya haɗa su guda ɗaya zuwa wajen boka wanda ya sadu da matarsa ta baya ko da kuma wanda ya me da wanda da wanda ya sadu da matarsa lokacin al'ada to sai malamai suka ce faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce ya kafarta me yake nufi sai suka ce kufurin ne duna kufre ƙaramin kafirci ake nufi a nan wajen ga mutumin da ya sadu da matarsa lokacin al'ada ko kuma ya sadu da ita ta baya wannan ƙaramin kafirci ne amma boka shi akwai nassoshi da suka nuna kafircinsa ƙararra babban kafirci ba ƙaramin ba an fahimta ai saboda saduwa da mace ta bayanta ko kuma saduwa da ita lokacin dana shi boka kun gana da wasu nasoshi na daban a wasu guraren wanda ana ji mun karanta wasu ma da gaski wanda suke bayani game da kafircinsa shi wannan hadisi imamu ahmad shi ma imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawuda da imamun nasa'i imamu turmuzi ya fitar da shi hadisi ne na abu hurairah Allah ya kara masa yarda malai ce faman jama'a mar'atan wa hiya ha'idun wanda duk yayi jima'i da macin da take jinin al'ada aw jama'aha fi duburiha ko wanda ya take ta ta bayanta fa huwa mal'unun yana cikin la'antattu ya kasance la'antatte ne wa dakhilun fi hadha al-wa'id shadidi kuma zai shiga cikin wannan narko mai tsanani da da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa kaza ita idza ata kahinan haka nan kuma idan ya je wajen boka ko mai tsafi ko ɗan duba wa huwa almunajjim shine almunajjim wanda yake a me ake ce musu mai taurari mai bugun ƙasa mai bugun ƙasa ko mai aiki da taurari ramli ko wa ma yadda i ma'rifata shay'il masruq da wanda yake da'awar sanin abin da aka sace an sace abu a je wajen sai ce shi zai nemi wanda aka sace din eh boka ne yanzu barin ga muku wani abu duk wanda aka sace masa wani abu ya je wajen wani da niyyar za a fito masa da abin da aka sace masa din ko a nuna masa wanda ya sata ko a inda aka sata ko a ce masa yanzu abin ka yana waje kaza shi wannan wanda ya je din ba fa bokan ba shi ma ya kafarta saboda ya je wajen boka wallahi mutum ya kafarta sai dai ya tuba wa Allah madaukakin sarki da musulunci amma yana cikin man ata kahinan aw arrafa eh saboda a sace abu mutum ya da'awar dawo da shi ko gaya maka inda yake wannan da'awar sanin gaiba ne da'awar sanin gaiba ne wanda Allah madaukakin sarki ce kul ka ce a cikin sammai ko kasai ba wanda ya san gaiba sai wa sai Allah to sai wani ya ce ga na sani wa yake karaitawa kenan yan uwa an fahimta dan abin ko na'am idan ya dawo musulunci aikin sa yana nan insha Allah ta'ala eh aikin sa yana nan sai ya tuba eh abinda sanaka wannan wa saboda na san akwai mutanen da suke zaune a kofar a sorayen gidajen su da kofar gidajen su suna nan ana tace abubuwa a kai musu abu a kai musu cewa wasu wasu binciko abu suna nan a cikin ungoyin mu Allah eh abin mutum ya bata an sace ma mota mutum ya je zai nuna maka inda mota take na sha baku labari akwai wani mutumi da aka sace mota wallahi na san shi aka sace motar aka je agaya masa maganar da bana mantawa abin da yake faɗa cewa kaga nan wajen yake nuna yake nuna kofar gidansa nan za a dawo da motar a ajiye nan nan din nan kuma ni har yanzu ban ga mota a nan nan din ba wallahi har yanzu yau din nan ma ina ina kuma gidansa naga wajen nan nan din nan kuma har yanzu ba a dawo da motar ba ƙarya ce kenan ba dawo da ita ba ba dawo da ita ba saboda haka idan aka sace maka abu wanda ka je ka rahoto a police station Allah wallahi ya fi maka ka je police station ka yi report ka ɗauki duk wani abu nata maybe idan Allah ya taimaka kana da rabo sai ga an tsinci mota ko an kama barayin da suka saci motar ko ba a kes din mota bane sai ga an kama sa a wani kes sai ga motar ka ta fito bai fi ba to wancan me zai maka babu shi ma inda za a zo a sace masa me zai yi irin wanda Allah ya ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an ne la yastanqidhuhu min da'ufa talibu wal matalub irin su ne Allah ya kyauta mal yace wa yatakallamu anil umuri al-mu'akifake al'amaran gaibu fasa'alahu ya tambaye shi an shay'in minha game da wani abu daga cikin abin da aka sace masa din fasaddaka kuma ya gazgata shi to wannan shi ma ya zama kafiri malai ce wa kasirun minal juhali da yawa daga cikin jahilai waqi'una fi hadhihi ma'asi suna afkawa a cikin irin wannan saban Allah maɗaukakin sarki wa zalika min qillati ma'rifatihim wannan kuma ya samu asali ne saboda ƙarancin sanin su ga Allah maɗaukakin sarki wa sima'ihim lil ilmi da kuma rashin sauraron ilimi da ba sa yi dan galibi ka kalli irin wannan ka je wajen boka ka ga suwaye suke zuwa ka je ka gani galibi za ka ga tantiran jahilai ne da mata ba haka ba ne mata su ma ita mace garba da ita kawai wata ita mai islamiyyar ce amma Allah wata mai islamiyyar ce a islamiyyar ake bar labarin wata ta ce ai in kai din tunda matsuwa ce in ka dawo sai ka tuba ka je wajen boka a wa'in tunda matsuwa ce in ka dawo sai ka tuba Allah gafurur rahim ne su mata karba da su kawai eh Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu Allah Allah madaukakin sarki ya ganar da su amma dai hana mata zuwa zan bokaye da kamar wahala eh da kamar wahala sai dai sai dai kai da gaske sai kai da gaske so sai sai kai da gaske Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kaje ka dubu cikin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab ka san littafin tauhidi ne da aqida ko duk wata shirka da maguzanci kore shi ake a littafin nan ya kawo asar na abdullahi dan masud ya ga wani a zare kamar laya akan matarsa haka yace wannan fa wai idanta ne yake ciwo duk lokacin da idanta yake ciwo sai a bata laya ko wani ba sai ta daura an gane in ta sa kuma sai ta sauki abdullahi sun wadata daga shirka ga Allah madaukakin sarki abin da sana kawo wannan in dai gidan abdullahi dan masud an samu irin wannan ga mace ko ko mace me an fahimta to shi sa sai da ke ta addu'a ke ta addu'a irin addu'a annabi ibrahim alaihi salam eh shi ne a dama abin da nake faɗa dole ne dama dole ne ka rinka bibiya eh duk inda kaga ana dan wani kumbiya kumbiya ka dan rinka bibiya ka dan rinka bibiya akwai wata laya da aka dan boye a can ka dauko ta kace wannan fa kai jan ido kace akan wannan zan iya rabuwa da kowaye kwarai da gaske eh kwarai da gaske shirka ce shirka ce akan wannan zan iya zan iya bacewa da kowa kai jan ido haka dan wani kullun magani ko dan wani abu kana gani kana dan yin nasiha dai haka a dai rabu idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka ga da ana yi din an dena akwai kuma wanda ba sa yi kuma ba su yadda su yi din ba Allah madaukakin sarki ya hada mu da su ya sa kuma su ne tare da mu eh shine babban fatan da za a yi ta yi ko kuma ka samu namijin da baya zuwa makaranta kwata kwata kwata-kwata baya zuwa makaranta to shi wannan dama za ka ga akwai wanda komai nasu ko motsinsu wallahi sai sun je wajen boka ɗan uwa kun san cewa akwai mutanen da ko sana'a za su fara yi sai sun je boka ya tabbatar musu da cewa mai kyau ce kuma da kyau akwai akwai wanda ake bani labarin sa saboda yadda da boka hatta hanyar da yake biya ta wajen sana'a sai da boka ya gaya masa wallahi ko ta waje kaza za ka rinka bi saboda ka sai ga wani mugun zagaye an ga mai akwai sa'a wannan hanyar hanya kaza ba sa'a Allah akwai irin wannan a ɗaya daga cikin darussanmu na ba ku labarin wani boka a gezawa a gezawa yake wasu yara 'yan mata sun taso sun taso a mota za su je wajen su za su ga mala yadda suke cewa suka yi accident a hanya suka yi hadari yaran duk bokan ya zo sun ji ciwo fa za a yi treatment din suka ce ba za a taba su ba sai boka ya zo sai da ya zo ya ce a taba sannan aka taba su wallahi sai da ya zo yadda ya ce a taba su sannan likitoci suka samu dama a shi zai iya ne zai iya ne wannan wani irin belief ne tsakani da Allah wani irin belief ne wannan to akwai wanda sun fi wannan akwai wanda sun fi wannan in za a yi labarin boka ya za a daidai Allah ya kyauta wani ɗan siyasa da nan muke gida da shi Allah ya yafe masa ya ce lokacin da za a yi wani zaɓe bokan ya ce a cikin kwana uku ya zagaya wani babban ɗan siyasa ne zai nemo ta kujera shi yaransa ne shi wanda yake ban labar ya ce ya zagaya local government arba'in da hudu da muke da ita a jihar kano ko ina a ja'a emo ƙasarta a cikin kwana uku ya ce aka ba shi rantsatsen mota wannan ni da shi wallahi yake gaya mu ni da shi yake gaya mu shi yayya wanda ya yawon emo ƙasar shi ne yake ban labari a cikin kwana uku ya ce duk sai da emo ƙasar local government gaba ɗaya aka aikin ya ce da shi mai gidan nasa ce kujera kaza da kake nema ya ce ba ita zaka nema ba ba za ka ci ba je ka nemi waccan ce to shi kenan ya yadda ya ce kuma wallahi ya je ya nema kuma ya ci yanzu wannan wace irin aya ko hadisi za ga masa ka ce bokanci ba kyau ya je da kai shi sa boka boka kullum sai na faɗi wannan haɗarinsa a cikin al'umma wallahi ya faɗarin fetur da wuta wallahi saboda fasikai ne fajirai ne mujirmai ne na ƙarshe da wahala ka samu bokan da baya neman matan mutane da wahala da wahala da inda aka san cewa a unguwa akwai boka to duk yadda za a samu manyan unguwa da dattawa su tashi iyayensu iyayensu a tashe shi eh duk yadda za a tashe shi abin da ya kamata kenan Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu malai ce to babban abin da ke ja wannan shine rashin sauraron karatu zuwa wajen karatuttuka walidhalika qala abu darda shi sa abu darda Allah ya kara masa yarda yace kun aliman yace ka kasance malami aw muta'alliman idan baka zama malami ba to zamto dalibi mai zuwa makaranta ya koyi karatu aw mustami'an ko ka kasance mai sauraron karatu aw muhibban ko ka kasance mai son karatu da masu karatu nawa kenan hudu yace wala takunil khamisa amma kada kasance na biyar kada ka sake kada ka sake ka fita daga waɗannan guda hudun ko ka kasance kai karatun da ka zamto malami zaka iya karantarwa ko ya kasance kai ɗalibin ilimi ne mai sanya zama malami mai sanya karantar mai sanya zama malami irin mu kenan insha Allah ta'ala ɗaliban ilimi ko ya kasance mai sauraro ne kai zaka zauna ka ko baka da littafi zaka saurara ko a masallaci ko a rediyo idan ana yi ko kuma ka kasance kana son masu karatu da masu karantarwa da masu sauraron karatu kada kasance na biyar din in ji abu darrai Allah kara masa yarda yace idan kasance na biyar din fatuhuli ka sai ka halaka dan me na biyar din wanda baya son karatu baya son malamai baya son masu karantawa baya son ɗalibai da ya ganka da littafi ka fito sai ce to gasan an tafi wahalallu e ka dau littafi ka je ka karanto addini sai ce ma wahalalle sai ka tafi kullum ba shi da aiki sai littafi a hannu e shi sa gashi nan kullum ta zagi da izgilanci kala kala to kaga irin wannan dole ne mutum ya addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga shiga cikin su wa huwa allazi zamu ci gaba wa huwa allazi la ya'lamu na biyar ɗin mala yace shine huwa allazi la ya'lamu shine wanda shi bai sani ba wala ya ta'allamu ba kuma ya so ya sani ba ya neman sanin wala yastami'u ba kuma ya saurare wala yuhibbu man ya'malu zalika ba kuma ya san wanda yake aikata haka Allah ya mana tsari da irin waɗannan wa yajibu 'ala al-'abdi ya wajaba akan bawa ayyatuba ila Allah min jami'i min jami'i dhunubi wal khataaya daga dukkanin zunubansa da laifuffukansa wa yas'alullaha al'afwa ya roki Allah madaukakin sarki afwa amma ma ba minhu fi jahalihi game da abin da ya gabata daga cikin abin da ya na jahilci Allah ya fi mana gaba daya wal afiyata fi ma baqiya min umrihi sannan Allah ya bashi lafiya cikakkiya abin da ya saura a rayuwarsa Allahumma inna nas'aluka al'afwa malai ce Allah muna roƙanka kai mana afwa wal afiyata ka kuma ba mu lafiya fi duniya a duniya wal akhirah da kuma lahira innaka arhamur rahimin lalle Allah madaukakin sarki kai ne mafi jin kan masu jin kai wannan shine karshen wannan kabira ta goma sha ɗin insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tsallaka zuwa kabira ta goma sha biyu ita ce riba Allah madaukakin sarki mana tsari da ita ita ma wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh wani wani zaka kai ka ce ma istikhara a wani baya wani istikhara ai ko ina ji ai dukkanin mu nan ina ce kusan dukkanin muslim ko yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da al'amari ya zamto ka kasa bambance mai kyau da mara kyau a cikinsa annabi ya ce kai sallah raka'a biyu a lokacin da ake sallar nafila idan kai sallar raka'a biyu sai ka dauki addu'a sai ka karanta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ko wa astaqdiruka bi qudratika bi qudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu annaka allamul ghuyub zuwa karshen ta dai idan ka karanta wannan addu'ar zaka ambaci abin da kake bukata akwai inda mala yace wa yusamma hajatahu ko sai ambaci bukatarsa anan sai ka ambaci bukatarka idan aure kake son yi idan kasuwanci ne idan wani abu ne sai ka ambaci abin da kake bukata a ciki idan kai abin da kai to Allah madaukakin sarki zai zaba maka alkhairi abin da yafi alkhairi ba wai lalle bane abin da ake faɗa cewa wai zaka ji zuciyarka ta fakar karkata a'a kawai Allah zai zaba maka abin da yafi alkhairi ne saboda galibi abin da mutum yake so nan zuciyarsa take karkata ba haka bane to amma ko da abin ya zo tabbata idan ba alkhairi bane sai Allah ya juya ma shi ya baka abin da yake yafi alkhairi wannan shine istikara amma duk wanda yace wani zai maka istikara ko a baka laya ka sa a ƙarshen falanka idan kai bacci zaka mafarkin kaza da kaza wallahi ƙarya ne ba wanda yake wani istikhara ina fata an fahimta to zaka wancan ba daidai bane insha Allah ta'ala zaka maimaita zaka yi sau daya ka yi sau biyu ka yi sau uku adadin da Allah madaukakin sarki baka iko babu laifi na'am na'am me tace da bin eh eh shi ma wani abu ne wannan to me ake da sakale rigar tasa a wannan kuma camfi ne ina ji ok shi zai ce ayi a wannan kuma ai boka ne boka ne eh boka ne wannan wai idan yaro ya bata sai a ce a kawo masa rigar yaron idan ya wani aiki sai a ce a sakale riga a jikin igiya wannan ai boka ne daga cikin alamun boɗe mutum ko hularsa ko warin takalmi ko singiletinsa ta ciki ko riga ko mindil ɗinsa shine hankicinsa ko ƙasar da ya taka to wannan ka tabbatar tantirin boka ne ka guje shi duk mutumin da ya ce ka kawo masa wani afar na wani wallahi ba mutumin kirki bane boka ne eh akwai alamatun yu'rafu bi hasahir da wahidi ya faɗa a cikin salon battar ka je ka karanta su kusan guda goma sha biyar ya kawo su banda wasu wanda wasu malamai suka ƙara sun kai kusan guda goma sha bakwai so da mutum ya karanta su na'am na'am na'am eh na fahimta to tambayar da yake ce mutum ne misali a ƙauye za ka samu babban limamin gari wanda mutane suke bansu sallah yake ɗaura musu aure da sauransu amma za ka same shi ɗan ramli ne ma'ana mutane suna zuwa na buga musu ƙasa ya ce musu abu kaza alkhairi ne abu kaza sharri ne to wannan duk wanda aka gano aikinsa kenan wannan to wannan boka ne idan aka yi masa wa'azi ya ƙiji to shi kenan baya halatta wannan abin shi sallah don duk mutumin da yake bokanci arne ne kaga arne kuma yana halatta abin shi sallah ba za ka bi shi sallah ba wannan shine ka'idar in dai aka tabbatar da mutum yana bokanci bokanci wanda yake kafirta mutum an masa nasiha an yi an yi dawo addinin musulunci yake to kawai sai a rabu da shi kuma yana sa shi a kaurace masa kawai sai a daina bi Allah ya sa mu dace wannan tambayar zamu karanta ta rubuce ita ce ta ƙarshe in Allah ya yarda saboda lokaci ya halatta idan za a haɗe sallar isha'i da magariba lokacin ruwa bayan sallar magariba batu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan haɗe sallah idan yana halin tafiya idan yana cikin halin tafiya zai haɗe sallah sannan ya ba da dama idan wani abu na kunci kamar ruwan sama ko abin da ya kama da haka shi ma za a iya haɗe sallah kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai hadisin da yake a cikin sahih muslim ya haɗe ya haɗe sallar azhar da la'asar ko magariba da isha ba zan iya tunawa ba amma ba tare da ba tare da tafiya ba ba tare da ruwan sama ba ruwan sama ba tafiya an fahimta lokacin da aka tambaye shi me yasa sai abdullahi dan abbas sai arada allah yuharrija ummatahu annabi baya so al'ummarsa su takura wata dama ce da kofa ya basu duk abin da mutum zai shiga ciki ya takura ya matsu babu laifi sai haɗe sallah malamai suka ce duk abin da misali in ka fara shi yanzu abu ne kuma mai mahimmanci kamar malamai suna bada labari suna bada misali da operation likita ne zai shiga operation karfe ɗaya zai shiga sai biyar zai gama kun ga karfe ɗaya lokacin sallar azhar yayi la'asar yayi la'asar bai ba amma in ya ce zai bari lokacin la'asar zai fita to babu laifi sai sai ya haɗe la'asar da azhar a lokacin yayi su je operation ɗinsa babu laifi to ruwan sama ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa malamai suke cewa za a haɗe sallah amma babban abin da zai sa haɗe sallah shine ruwan sama an fahimta yan uwa ruwan saman ko tsammanin ruwan sama wasu malamai suna faɗa wannan misali a ce ana tsammani ga wani hadari ya haɗo ganga ganga ana tawalkiya za a iya ruwa yanzu wasu daga cikin malamai suka ce za a iya haɗe sallah wasu suka ce idan aka yi ruwan ma gari ya taɓule babu inda za a bana za a iya haɗe sallah amma dai akwai malaman da suke gani lallai lallai a bari sai ruwan sama ya da muke yi gaskiya yanzu ko ya wani lokaci ma ɗanye yafi ake zaka idan aka masa lafita ka tafi gida ko gudu ba za ka yi ba amma sai mutum ya rinka daga nesa ya rinka cewa a haɗe ta a haɗe ta ba daidai bane haɗe sallah ƴan uwa haƙƙin liman ne haƙƙin liman ne mamlakarsa ce sultan ɗinsa ne idan ya ga dama ya haɗa in bai ga dama in yi assalamu alaikum kowa ya tashi ya tafiyarsa ganin damarsa ne kuma duwanda ya kunkuni duwanda ya kunkuni ya kansa yawa wadai da gaske haƙƙin liman ne haɗe sallah saboda haka zai duba ya ga menene ya dace da shari'a ya kamata haɗe sallah ko bai kamata ba amma tsakani da Allah muna yin ganganci komai dan kankanta abu sai a ce ko a haɗe sallah kuma idan aka haɗe sallah sai ka samu mutum zuwa ya zauna a gefe yana ta me yana ta hira shi ko abin da yasa ake haɗe sallah saboda kada ka fita ka kasa dawowa ba shi bane kada in je gida in kasa dawowa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta wannan hadisi ne ingantacce idan ana ruwan sama a yi kiran sallah a ce ala sallufin rihal ala sallufin rihal kowa ya sallah a cikin gidansa me yasa aka ce wannan saboda ba za ka iya fitowa ka zo ba amma inda mutum zai iya fitowa daga gidansa ya je balle a haɗe sallah ba so da kan uwa dan Allah ba rinka yin haƙuri mu rinka bin shari'a mu daina ɗaukar sauƙi kawai yanzu da wannan masallacin idan aka ce gashi nadar ya haɗu ya kake ganin mutane sai ya cika tap ko wasu yake haɗe sallah saboda masallacin izala ne su suke haɗe sallah masallacin unguwarsu na gargajiya ne ba haɗewa ba zai je ba to sai zo na haɗe sallah sai tafi je ci gaba da hirarsa ya kamata mu gyara gaskiya tambayarsa shine